وعلى آله وصحبه ومن الأمين وقال ربك لك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ولم تدعوك الزيادة سورة السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ولا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقي إليه كنزا أو تكون له جنة يأكل منها وقال سائلنا من تكذبنا إلا رجلا مشكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومعلمون له الرحمن قل هل لكم من علم السر في السماوات والأرض إنه كان لكم عليما أيامه في رزقه كبرت شيما النبي محمد القرآن da ya zo kare da mutanen farko ne ko kuma ya yi ko ya ciro ne daga ahalin kitabi ana ba shi kyauta tare da yamma to Allah ya musu rabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi ba gariya ba ne ba kuma ya daga ba ne kun ka gaya musu an zira kullum ya da musarra annan wani gidan nan da ya san asiri wato abin da ya koya shi ya saukar da wannan alƙur'ani Allah ya san abin da ya koya fi samawa da wa'amri a cikin sammai da kasai innahu shi Allah kana ghafuran ya kasance mai gafara ne da mu'minin da mu'minai da liman mai rama biyu da su wa qala suka ci gaba da cewa kuma ma ya rafa suriya kullum na'am me ya samu wannan manzo yana cin abinci bai kamata manzo Allah a ce yana cin abinci ba wa yanzu bi laswa yana tafiya kasuwanni laula Allah wanda ne ya yi malakun me yana ba so kan da malaika gare shi ba fa ya kuma ya zama nasira ne gargaɗi ma abuda da shi misali duk wanda zai daukaka shi wannan hujjojin su da ne kamata a ce manzo yana cin kasuwa ba bai kamata a ce yana cin abinci ba kuma ya kamata a saukar da mala'ika da hannun shi in haka bai samu wa aure ba ya yi kanzul ko a nemo masa da taska yana sama yana sama yin duk wanda zai dinga ciyar da shi wala ya haɗa da kare da bukatu da mashi zuwa ga tafiya fil asuwa ya cikin kasuwanni na da yanzu ma'aji don neman rayuwa awon koko ta kuna rahoton jannar a fitar masa da wani gona ya kulmi ha zai ci daga itacen simariya daga yayin itacen ta fayyarta zai yi shirya da ita wafi kira'atin na gudu a wani kira'a ya kawo mana gona mai nasi ba wahala a yi nanu mai kunu na kuma zai yi na ya zama daraja a kan na wuri da a kan wata tutu na zai sallar zama cewa ya kaji ƙur'ani alhali an yanke shi a gaban ya faru a gaban ya kai shekara arba'in a gaban bai taɓa zuwa ko'ina ba kuma umini ne baya rubutu bai karatu bai taɓa zama da wani wani mutum wanda mai karatu ko mai rubutu ba bai taɓa rubuta wani abu ko a duk ko an ba shi wani ba sannan ya zo masu da ne tare da alƙur'ani mai mu'jiza irin wannan wanda ya biyar da mutanen farko da na ƙarshe wannan ya isa in dai da gaske ne to su ma su yi irin wannan alƙur'ani ma kun ce masu fasaha ne to Allah subhanahu ta'ala yake kare da su wa qala zalimuna zalimuna sun ta yi kare wurin kafirai suka ce a yumuni min mulai imma tattabi'una ba kwa yin wani mutum ila rajulan sai mutum ne masuran mafaduwar wanda aka dogare shi magalubin ainihin jaya na alaƙi bisa hankalinsa tsakanin salatu zama suna cewa ne kamata ya zama da jinsin mutane ba ko dai zama malaku ko malaku in ya zama malaku mala'ika ne in ya zama malaku da mazarki mala'ika ce zai ci doka shi ta suka ce ma ya hana rasu ya kuma kama wani cikin nasuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an san halin sa yana zuwa kasuwa kasuwanni yana magana da kowa da kowa a wajen su ya kamata mala'ika ya zama shi ne dan sabon Allah dan duniyar da zai to mala'ika ba a iya magana da shi ko da ya mala'ika kwanan da ya kare ko ba mala'ika ba za a kawo mala'ika in kun ce sarki ne shi ne duniya ba za a gaba ba Allah ba suna ganin wani girma sai da kamar da Allah ya ce duk ba haka wani.
وانظر كيف ضربوا لنا مثلا ضربوا لا يستطيعون سبيلا فبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك لمن تجري عذاب النار ويجعل لك قصورا ولك تسجد ساعه واعتدنا لمن كفروا بالساعه صغيرا
نعم وانظر كيف يا رسول الله كيف ضربوا لنا الأمثال suka buga maka misalce da misalce daban-daban wani lokaci su ce mansur an yi shiri wani lokaci su ce wani mota ke da ma yi fikihu mai bukatar abin da zai ciyar wa ila malakin ko kuma a yana bukatar hada shi da mala'ika wani zama mala'ika ya kuma ma abubuwan da zai tsaya da shi fil amra ya cikin al'amari duk wannan buke misali da suka yi Allah ya fafa lokacin mace zalika da wancanin ka an guda gaba da shirya ba za ya tsari wuna ba su samun ikon sabilan tsarikan ta barki ne zuwa gare shi tabaraka alkhairin ubangiji ya yawa allazi wannan in sha idan ya ga dama da alal alkhairi ya sanya maka barki ne shi ne zalika da wancanin ka allazi qalu wa lakabadi na wanda suka waje a baka biyar canji na taskar nan wanda zarin gonaki jannatin gonaki da jirgin canjar ha wanda korama ke gudana ga ƙarƙashin sa ainihin duniya a nan duniya ya annabu domin shi sha Allah ya so an yi biya goya ba shi iya a irin wannan gonaki bila ya da cikin lahira wajen ya sanya min jabu laka gare ka kuduran ka tambu gidaje na أيضا وبالرب ونويل أهل الإذن ناما بل كذبوا سكر يدان بشواء لسان القيامة وأدلنا ممتانا لمن كذب بساعة كون يكر بساعة القيامة ودن سهيرا نارا مصحرة من سبيل ولمن كما سياتا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وترانا يد اليوم هل يوم يتلني ينا نبي sai da ta haika tana kuka tana shafin cikin annabi tana ce ya rasu ba me yasa ba za ka nemi ubangiji ke ce da kai ba kai zai ce da kai da ka ce Allah ya baka zai baka sai magana tana tana cewa ai ita duniya ba ta danganta ga Muhammadu ko ga Ali Muhammadu ba ba ni wani duniya ba ni ba duniya da na so da duk zuwa sun zuwa mata sun zama da zinari amma na zaɓi ta na wuce da yunwa rana wata rana na kokoshi wata rana da yunwa in na ji yunwa zan yi kan kan da kai zuwa ga Allah in na koshi in koyi ma Allah ya ji dai shi wanda ya aisha yan uwana ulul annabawa sun yi hakuri akan abin da ya gina wa annabi annabi Nuhu alaihi salam ya zauna da cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin kowane rana yana kiran su zuwa ga Allah amma ƙarfi su duke shi su jefar da shi da zuci kamar ya mutu sai sanyin asuba ya taɓa shi ya tashi ya dawo shi gaba da a wannan yake haka nan ɗan uwa annabi ibrahim Allah ya tarbe shi aka jefa shi a wuta ya yi haƙuri ɗan uwa na musa ya yi haƙuri a kan su don mutanensa har Allah ya jera musu su dan wani annabi Musa ya yi haƙuri a kan su don Yahudawa har aka ɗaukaka shi zuwa sama to ni abin da ya dace ni ni abin kasin karin su kan su gobe a ce ba yana tare da su ba saboda haka na zo kan wasu yau kuma yiwuwa gobe idan na yiwuwa ne kan kai da kai zuwa ga idan na koshi in gode ma Allah shi ne manzon Allah ya ce wata rana ma yana zaune sai ga dutsen Muhammad ta fito da dinari da ran gaba na na ce ba da bukatar ne ko ina da wannan ta'ala ce ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa shi ba ruwan da duniya annabi ma ya nuna نعم za a idan ta tasu ita wutar na min makarin ma'ini daga ne wani mai nisa sami mu za a ji farai yuzan da barbasa lahagari da ƙaryanan kalgalba za a gani su zomu kamar mai fushi idan kirjin suna da barbasa minan da gani na fushi wannan tsirin da sauti mai ayatar da ne ɗan a wasu ba ta zai ro'yatu ganin saurin wurin hannunsa وإذا عرفوا إن أن يبعثوا منها إلى يديك مكانا ولد يقل يكون بتسبيح لذيذا وتعبير وضيقا لأن يبين كنت تعليم خمس ومنها هذا من مكان منها إن إذا عرفوا منها هل يجد مكانا لأنه في الأصل يتبين مقرنين أبا مرضيا مستدينين بل قلنا الرجم عن أيديهم إلى آنائهم يومدا ما أشكت سوء تأثما دامنا فكجعلت غلوه وغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضربها سبعون ذراعا فاسلكوه فبكى إلى أن يوضع كاما سأل دوري حجم أن دوري كما أن تكفي وأن تقبل حجم أن تارى سوء فلم أجيب هنا da'au za su kira munani da ajalin da wannan rana suburan halaka bai ƙari da wani a ce musu lafiyar arziki wa musu buran wahida cewa wani yau kuma halaka bai amfani a nan kar ku kira ku ne ma ku dai wani ku kira suburan halaka ka tsiran da yawa ka azalikum kamar azaban wala zalika khairu wal ka gaya musu ya rasulullah a zalikar wasu sun abin da aka ambata za mu gamu da shi din nan na wutar sa'ira na daurewa na jefawa a ciki min alwa'idi na wannan ko da zuban na wuta fa'irun ya yi mafi alfa'iri an gamu na turkundi ko aljannan dawama allati ko idar mutabun wannan wanda aka yi alƙawarin da gama tsoron Allah kanat wanda ta zama fi ilmi a cikin sanin Allah ta'ala جزاء ساكمه ثوابا لالا ومسيرا لمقوما لهم لو ما يدعون abin da suka zo ya taɓa da biya a cikin aljanna falidina ababen dawwamarwa har abada kana wa'aduhum wa'aduhum alqawlan ya kasance ma mai kira abin da aka ambata ala rabbika bisa ubangijin ka wa'adan alqawlin mas'ula irin tambaya ya tsaro man wa ilaihi wanda wanda aka yi masa alƙawari yake tambaya shi ne kullum muke cewa rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la kunna yawmal qiyamah ina wanda muke tambaya kullum ne ko ko a malaiku za su tambaya mu ranar kiyama ya ubangiji ga bayin da mu'minai din nan ina alƙawari za su dinga cewa rabbana wa inna lana Allah ka shigar da su aljanna da wama التي وعدتم انك يموت على الكون
ويوم يحشرهم فلا يعبدون من دون الله فيقول عنهم اولاد عباد هؤلاء يوم نزولهم ألم كان يملك لنا أن نتدرك موسى تنوديا ولكن أكادهم دعاءهم أكادوا ذكرى وكانوا منصورا
نعم ويوم نحشرهم لا نملك ميثاقا بالنون والتهتانية ويحشرهم أمانا وما يعبدون أبيه في بين الفوت أمرا من دون الله أن أيديه وليس من الملائكة الملائكة ما لهم هؤلاء الملائكة وسنى قولنا عيسى لعزير الذين فيقول تعالى الله تعالى في بتعتانيته والملك هو المسؤول لا مسجد المعبودين كون عند أهل بعض أوزارهم كما لا يكون عند الإنسان أوزار عند الموت ألا بين إثباتا للحجة دون تبتته جعلنا عابدين لسا معصوما زيدا ويضع عنهم ويسمى ولا يكون الإنسان أوزار عند الموت قلنا بتعليم الحمد لله أعلم ويزداد ذلك علما آت وتسليم هو عنه ويغير علم بين مباركهما شن كل عبد عبادي وقد بدل بين هؤلاء ولندن تسليمنا لو دامكم أوقاتهم بحوبة تسليم فلا يأتي مثلا منهم إياهم umarnin da kuka yi masu bi ibadatikum bi ibadamu abin da za su bi ibadatikum bi ibadamu an kunkunku ne bandun sami da suka barke ma hanyar da rika nan bi an kunce a yi su amsa ma Allah da ce su ma nan da sarki ya tabbata gare ka sarki hannaka sarkakuwa ya tabbata gare ka amma na yi mutu wani abin da ya dace ba muka da kai وما كان يستجيبنا في ذلك يوما أن نتقي الوجود من دونك ومنك كي ألا من أولياء أول ولي مقبول أول نجد غدا ومن زائدة لتأكيد لتأكيد النبي بأمور متجدها وما أملك أسامي من غير رياضة ناموا ناموا ناموا وضمي إبادتنا لا حول منه ولكن أما ألا متعته كيف ينزل الوجود آباءه الذي من قبله سنوات في ذلك نقول كبار أولين وسألت ذكري كبار وأرضي حتى لم ذكر حرف كمن القرآن الوقت كمن وعد من انتباه الوقت والإيمان بالقرآن وكانوا من بلد قوم متعلي أجل لعل بورا ملكوا هلكا
فكيف تكون بما تقولون وما يستطيعون شرعا ولا نصرا ومن يتلهم منه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يقولون الطعام ويأكلون الأسوى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أن يصبرون وكان ربك بصيرا
قال تعالى أنا ما لا يجوز لا ولن نسمع موتك أنتم يمكن أن تسمع وقد كذبوا رسلنا كفروا اي كذب المعبودون العالمين ولن اجرى موتنتم ان يجمعوا موتا بما تقولون لعلمكم ولا بالقرانيه انهم ايه وما يستطيعون باسطا من يجيب بالتعدانيه والمغانيه وما يستطيعون لا هم ولا انتم قوتوا ان نكفر ما بوتا ولا انتم قوتوا في بوتا ba ba da ikon zarfan dab an tun kuɗewa lil azali a da azaba an kun gaban da ku wala nasaran ko taimako man an da ku min mu hani da wanda zai hade wa man yadin wanda bi zalunci zalunci a nan yin shirka min kun daga cikin ku muzikin za mu dangana masa azaban kalilan azaba mai tsananin da ya tashi na wuya wa ma sanar da mutum min mu ya rasulullah karka jira waɗannan maganganun da ke gaya maka cewa me yasa kake zuwa kasuwa me yasa kake cin abinci me yasa kake kaza me yasa ba samu ka mala'iku ba to wannan dama da biyan kafirai ne ba ma aiko waɗansu manzanni gaban ka ba illa annahu sai su da ya kuru na ta'ala suna cin abinci ba wanda ba aiko manzan da bai cin abinci ba wa in suna bi kasuwa suna tafiya cikin kasuwanni ba an da mutum kai ma kamar su ne في ذلك اسمه جنتك وقد قيل له مثل ما قيل لك أن لا يعلم كثيرا أظن أن قيامك وجعلنا معلوم الله فتنة موسى سائل بنور فتنة كذلك بنية الحب هي الفقير واليمين الفقير أنت الأبسيط وملائكة مثلا والصغير أنت الأبسيط لا في المدينة جمال الآية والشريف مثلا وكي أنت الأبسيط في وجه جمال الآية يقول الثاني في كل هو من وما لي لا اكون كالاول من كل من يسال من له فمن رسول كل مولاتي متى لو كان جميلا في المولى مرة كان تميزا بهم لله يرى فالتنزيل كان ليس بهم الوجيبة كان في الذي رمني هو من تلبسه من كي يكون بعض الإنسان وليا الله idan ba kuma da nuna Allah ba ya zama azaba a gare ni kai da muka tana wuta za a yi hakuri idan kai hakuri wani alheri a kan kasa tare da kai ala a kan biyu na ba ya hakuri ala ba a kan ma'aunin wani tare da suke ji da musulmi da wani musulmi da ke da alheri na aka da su kuri isin maru wato da ya ce a kan su yi wuna wato isin maru ne amma ma'anar horo ai isin maru ko yi hakuri ai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsarin ruwa ya yi tsira inda duniya wata a zafi da duniya da annabi ya yi ruwa da mulki wani abani da duniya da annabi ya yi ruwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala bai ba shi sauro ba ya bar duniya ma zuciyar ta na jingina wurin da wani ke san abincin iyalinsa da me ya yi ya yi abu kuma irin da irin suka zauna kusa da shi fakirai suka ga kan ba su kalmomi da Allah ya ce wasu zai na zaka ka yi hakuri ya ce kai da shi ko da mana ya ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri ba kana ba su tafasiran da mani ya ce wani mai yau na da filatar yana cewa duk wanda ya shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wanda guda da shi karan gudan gudu ya rabu ne ne da wani yana gudu ya da mai wa wa kul ala kulli shay'in qadir duk wanda ya fara yaka a cikin kasuwa Allah zai yi guda musu na da hasan na dubu dubu zai kanka ya ce gudan abu dubu dubu zai kuma ka musu daraja dubu dubu wannan wannan haka Allah lokacin da kake da wajen tabbata ne ka kasuwa ai ba mu da yake in ka kuma da yake ya kasuwa ne ba ne ka kuma da yake amma ai magana ne duk sanda kai shiga wajen da ba a zikiri ka faɗi wannan kalmomin to Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka maka daraja dubu da dubu zai baka hasanar dubu da dubu wannan shi ne maganar da wannan ba sai da an jarabci fakiri da matalauci shi fakiri kullum yana ganin da yadda ke kudi shi kuma kudi kullum yana ganin da yadda kuma matalauci ne kullum yana da da an ba da mutum sai da wani buka ya kama da wani to an ba da da ala shi kun mun na gani ko gani kowa ya tsaya yake yi kai kawai da shi gobe ma Allah ne ka gode a rana in ba ka gode ba kuma ka amana kai matalaucin nan kai da hankali da jarabar da Allah ya maka ko misalarsu da kana da gida ko misalarsu da kana da gidi ko misalarsu da kana da mata ko misalarsu da ba da rabu da kana da kafa to ba mu san yawa ake samu da yin samu da kuma sai ta gobe duniya ana da shi duniya da kuma hajji da wani da mu ta hajji duk wanda ya gaci a duniya da duniya ne da kudi da ilimin da kudi da kalmar mara kudi da ne sai ji sai iri da iri in Allah ya ce kudi dogo akwai daga da dogo in ya yi gajere akwai da dogo to da ya ce jiki da juna wajen sa riga ne idan ta sa riga dubu ɗaya ce ba dubu goma amma da riga dubu goma da na dubu ɗaya ne suka yi ba a yi da ce ba ba su da al'aura ce ba ko idan ta ce abinci da sami ka sha kuru shi yi shi bai duk ne haka yi sani ko wanda ya wani Allah da ya yi maka gare shi in ka ci da rana ka in ka ci da yamma ka in ka ji wurin kwanciya shi wani da wurin kwanciya in ka kwanta a mai taushi kai kana da jere ne ba ka fahimta ka kwanta shi ba zai dace da sallah ba kai dace ba da dalili da za ka dace da sallah ka ga a ji ana yin juna da abin da ba wani juna matar da irin nake ne ko abu ɗaya ne ne ba irin batun da irin naka ɗaki nan ba kwana da kwana a wata ba to a cikin gobe ma Allah da ya haka mana kuma ya ga mu ba wani da ku kuma da ina da mara yi ba da mu ba ba mu da kullum ne da mu ne ba wanda zai yi da arziki ne in arziki ne kuma da mutum ne Allah ya mara wannan kuma wa ta'ala yake ga ma mu sallallahu alaihi wasallam wadannan kafirai da ba na da ku da yake sarki ne wannan abu
وكان الذين لا يرون لقاءنا ولا تنزل عليهم ملائكة أو أيامنا لقد كفروا في أنفسهم وعملوا كفرا كبيرا وكانوا الملائكة كانوا يرون عزة المسلمين ويقولون عزة هجرا وقلنا إلى أنهم أولهم فجعلهم وراء منصورا
وقال الذين لا يرجون لقاءنا waɗanda ba sa tsoron gamuwa da mun ce la ya faru da ba sa shi ne rashin ƙauna da yamma Allah ba sa tsoron tashin kiyama laula Allah unzila alayhi almalaikat me yasa ba so ka da malaiku a kan mu ba fa kanu rusulan ilayna zama manzanni zuwa gare mu aula rabbana ko mu ga ubangijin mu fa nukubara ba mu labari da anna muhammadan rasuluhu manzon Allah manzon sa ne kaga ya zama kamar da ke mutane da ya zuba da kun da ka kana ba za a yi haka su ma da ka ce ka wuce ne da yake da mu ba yake magana da Allah da ke mu ba kai kai sai mun ga Allah to nan ma suna cewa ka ga nan da wani mutum me yasa ba saukar da manzanni tare da kai mala'ika ba ko mu ga ubangiji mu gini gini ya ba mu labarin cewa muhammadu manzon da ne kala da ala allah ya ce ba kadin saka ba ba ki sun yi girman kai fi shani abubuwa sun shani gano wato sun yi azawa usuwan azawa kabiran babba na bin alazinin da neman su ruwayat allah ya gani allah ta'ala fi duniya a nan duniya wa atau bin wawi وأدوه بالرواية على عبده وأبلته أسيا إلا أسيا بالإمداد بمنع نعم يوم يرون الملائكة كل أجوا أكاو ملائكة أكاو ملائكة أي جن ملائكة بعد خير يرون دولا سوق ملائكة في جملة الملائكة كل من يوم يوم القيامة ونسي يوم الجنة بالفرقة نعبوك أنبدا ranar da suke gama mala'iku la busra yawma idin babu shara a wannan rana mai mutunci da kafirai alkafiri na cikin lalin mu'minina a sabanin mu'minai bala mu busra rana ya tabbata gari su bi jannati na kanar da zaka mutu zaka ga mala'ika amma in mu'mini ne zaka ji Allah ya jakar ka da mu barka da mu inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma qalu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu abin da zaka dinga ga muka إن ذاك علم المعروف والرضا لا تمام ولا تنظر إلى غيره وأنتم وجود من يجدكم فاتقوا فأنا نعود وأنتم لا يأتي جواب لا غيره ولكم يا ما الذي يعلمكم شيء يكون من جواب غيره أما سوك أن يغفر عن إنسان من الدين ولا تنظر والملائكة ما يكون أخرج أنفسكم عن يوم الجمعة على رسوله وأقول لهم بعض الجاهلين أن يكون لا تنظر mala'ika suka da wannan masu cewa bai yasa ba a ganin da ba saukar da mala'ika ba to ba sauran bushara amma shi ne dole da ya mala'ika mala'ika ne karbiran da ne yana ba da su wa ya kuru na suna faɗa hijiran kawai cewa ma duniya zai kawai cewa ala adadi bisa al'adar su fi duniya a nan duniya ila da zarafi ne da idan sanadi ya roƙa mutu sai su shahuran ma'adar sani a cikin neman sani ya sabbi kuna suna neman sani min almalaikati wa malaiku qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu mun bi mutwa alim sa'ikata min amalin aiki min khairin amalin ka sadaqatin wa silatin kaman sadakan kai da misali da ruhu wa qiranin da miraran ma ji wa ya su murmurin da taimakon mabukata a duniya duk idan kafiri ya yi bai da wurin zama duk ba da imani idan akwai la ilaha illallah to nan ne sadaka bin da mun shiga sadaka zuci da mun shiga sai da baki da mun shiga amma in babu imani aikin banza ne ya dace domin shi ne mamudu da ke idan ma aminu Allah ya dawo bai da shi wanda an yawo bai da shi haba'an kura masuran abin wallawa huwa ma yuradu huwa allazi ala al-jambu shine idan ka buɗe wurin ko lokacin da rana ya zo za mu ga ranar ya shigo ɗaki zai ka gani a cikin a cikin ranar da zai shigo sai ka kamar wasu abubuwa ne kamar kura ne duk yadda za ka yi ka tara in ka buga al'adu ba za ka samu komai ba to haka nan aikin gane ne ba zai samu komai ba kamar kuran nan ne wanda ga shi ba shi shi yasa ba imani ba ko shi yasa shi ma gane ne da haram bai da haram duka ba da limoni bukari ke biya a wurinsa in yi na za a ci yayi haram in yi na za a ci yayi haram to amma kai ne yasa akwai haram ne saboda kada da musulmi tun da akwai musulmi da ya ce a ce ka ta a zuwa mare ya yi maka hali in ka yi na ce a ce ka yi na ya yi maka hali in ka yi za ta ce maka ce saboda akwai na ina ne ya yi maka shi kuma ba ya na ina ya yi maka idan ya samu mata a hanyar ya kwanta da ita a ɗauka hukun ruru da ya rubu da kan hukun aikin banza ne to shi ta aikin gane ne zama a ba a mansuwa
الآن الذي يتذكر من تكلم ويكون كثيرا ويحتاج القلب كما أجرها ويكون الملائكة تنزيلا الذكر عند الأمر يهما وكان يرى الأمر كيف يكون عسيرا
نعم أصحاب الجنة يما الجنة يوم لا نعم يوم القيامة لا القيامة خير كل مبني جدا مستقرا مريدا بدا من الكافرين لك كافرين في يعمل الدنيا فمن الله يتكون على دنيا دار الدنيا بنيمة الدنيا يا ربي لها من الدنيا إن كيفية إن يكي يقوم نفسا أكبر جدا فرشيني ما لا يقوم نفسا شنزا قوم نفسا dole ta kawo security iri iri ka kawo kare ka zo ka zo mai gani ka je wurin sannan ka biya kuɗi ko kana barci da daddare da kaji wani ƙara ko wani abu ya wuce ka ta yi cikin cikin lamura to na yana akwai haka ai ka ga daɗi a duniya babu daɗi ga wani zai jet da kabira wanda in an rubuta rubutu kafin a rubuta ya tura to a nan duniya kuke da wanda ya ce Allah ya ce na Allah ba haka ba ne ashabul jannati sayyidul mursalin ba ka bukatar mai gari ba ka bukatar mai ba ka da wani tsoro dama wa amman dukkan baki da wurin gari na minhum awwalun ya ayi ayi ayi wato ma wurin gari na gari nan nan wadiya istirahat ita ce hukumin banna da rana wa kullu min zalika a yi riko da wannan da Allah ya ce fayin mustaqarran wa ardan madina nan ne aka ce za a fara yi zabi da zabi zuwa jihar biyu zuwa karfe biyu an gama kowa ya koma wajen kai da mu Allah ya ce kowa ke kamar yadda zo a cikin rage rana kamar yadda zo a cikin hadisi shi aljanna nan wannan subhanahu wa ta'ala yana cewa fayin mustaqarran wurin da aka gane da wajen aljanna ya fi na yan wuta sai ba su gane su yi ko ba ne ake wanda ya yi ai da shi ne ake ina ma a kai da mu ci gaba da domin kuma za su da nadi magana ya ce fiha ma na aiko ba'at wala udun sami'at wala qatara ala qalbi bashar aljanna duk abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kuɗi bai taba gani ba akwai abin da bai ɗauki a zuciyar kowa ba akwai ba lafiya aljanna ba sanyi ba rana ba wata ba dare ba rana ba bacci ni'ima ne madawwami su suna to balle da nan duniya suna cikin zafin rana a nan duniya an je lafiya ba su samu zafin lafiya to Allah ya ga mana cewa kai ne ne mafi fice matabbaci da wuri ke nuna wanda in ka je irin mutum za ka samu ba wannan yau mana zaka musama ranar da sama ranar jike ce na yi kudu samayi tilka ma tajiduni mayma'ahu huwa ghayrun alwan yadini ne bari wa nuzila malaikatu an saukar da malaiku min kulli sama'i da dukkan sama tanzilan saukarwa kuma shine wannan rana shine ranar kiyama wa nasbuhu bi usul muqaddar wa bi qira'atin بتشديد تشقق الأرض في لجان الداء الثاني في الأرض الذي تشقق وفي أمراء وتنزل من المؤمنون بالذل الثاني ولما لا فإن الملائكة لما ولم الملائكة الملك ملك يومئذ رانا الملك يومئذ الحق لله للرحمن لأبيه للرحمن لا يشركه أحد باب ليس ليس عليها لعله وقال يوما والنار يعلم عبد الدنيا الكاملين لله المؤمنين والنار لا الله سبحانه وتعالى yake cewa ku lura a nan duniya wannan zai ce ni ne mai mulki wuri kaza ni ne gwamna wuri kaza ni ne sarki wuri kaza zai ce ni ne abu wuri kaza Allah ya ce duk wuri a duniya ga nan duniya da za ku san za ku san waye ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a kiyi za a kiyi sama wato abin da zai faru ranar kiyama za a tarar da abin da yake bayan ƙasa daga yan adam to duk yawan yan adam nan ba ku wuce kashi ɗaya da ke cikin goma na aljanu ba duk yawan yan adam aljanu sun yawa mutane su ne kushe sannan kuma su aljanun in an tara su ba su kai kushirin mala'ikun da suke ƙasar nan ba kuke nan da wani wanda suka zauna ƙasa to sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tara su ne daya sai a keke saman na farko su kuma saman na farko mala'ikun sun ninka mutanen da aljannu da mala'ikun kasu su goma saman na biyu kuma su sauko su kuma ninka su goma na hudu sun ninka da goma na hudu sun ninka da goma na biyar sun ninka da goma na shida goma na bakwai goma to a tara kowa da kowa ga baki da sai nan Allah ya ce ya ba a sharar jini kafin ya ce haka zai ce liman da mulkul yau ina wanda ake karewa ina wanda ba a gani sai an ga wani ina mulkin liman da mulkul yau ba mai amsa ba kai ka isa ko ainihin kaji ana ce ma wani sarki bai zo gaban wani sarki mai ko in kaji an ce ga sarkin awon ya zo gaban sarki a ce da shi sai ai ba sarki ba ne wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo nuna kowa nan nan ba wani mai mulki shi zai tambaya ina ne mulki ina ne mulki shi zai amsa ma kansa wani wani mutahar to wannan gariya wannan tsayi mala'ika ɗaya ne ake yi wanda a rika mulki zai gaba an dinka dubai dubai dubai dubai da aliyama da rage wani ina mutane da aljannu ina yan dubu ina yan hayaniya ina yan kuɗe kuɗe ne salatin manzon kuɗi na zai zama wanda ba yi ba mu kula duk wanda zai kuɗe kuɗe ba mu da mu kuɗe to shi na ya ce za mu keta sama a wannan ranar sama za ta zubo da mala'iku ƙasa da zubo kowa da rufe ɗaya وكان اليوم والنهار يعلم من سبب أن كافر يوم يعلم الظالم
ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرب سبيلا يا ليتني الذين اتخذت فلانا سبيلا لقد رمني ان اسلم الظالم جاهلي وكان الجبار بيننا وبين
يوم رانا عين الظالم الظالم كافر shi bayana wannan kadarin da ake magana ko kuma sun mu'ayyini mu'ayyini shi ne kuma su abu sun yi mu'ayyini mu'ayyini kayan gari ne amma dan kasuwa ne a mutumin banka a zamanin jahiliya shi ne karamci idan ya dawo da kasu tuntunka sai ya abinci da yawa sai ya kira mai wurin da kuma yawa ya ce su zuwa ci abinci to ranar ya ji abincin sosai sai ya ce aje a kira hada annabi Muhammad shi ko ba musulmi ba ne sai ya kalla sama ya hana ko ba a yi shi kuma da aka ce shi ne da ya yi sura ne ni na amsa kiranka amma da yi ba zan ba sai sai don mu yi ka ai ni ba na yin abinci ka ne kai ka ne ni ka kira ni na amsa kamar yadda ka gari na an kira ka wani ma to dole ne ya yi shi ne ba zo da in ka ana hayani ana wawa ko ma ne da ne kana da mutunci ka ba sai kai amma ni da an kira to shi ma ne ya an kira wannan wannan mutum amma da aka ce bismillah ne da yake wannan shi ba sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yake yace shi ba Allah ne kuma ya yi kunya sai yace sai dai ne kunya in ne ba ka ce la ilaha illallah ba ni ba zan ji ba to wannan dalilin sai ya sa sai ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a gaban annabi muhammad don idan annabi ya yi tabi ci abincinsa ba ya yi kunya to ya fita sabai suna ta murna cewa ai waɗannan wannan mutum ya musulunta ya musulunta shi ubangi abu ma ya to yana da aboki shi ɗani ana ce mashi ubangi na halin shi ma tabi ne mafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da abin ya faru ya bana da ya yi tafiya da ya dawo ya ji labari ai abokin ka kuma bi ma'aru ma ai Allah ya kira annabi wajen cin walima annabi ya ce ba zai ci walima ba sai ya da ya na ruwa ya ce shi ne ne sai mu yarda yana gidansa yana shiga yana da shi wani ne shi ne bi labari ne wani ne da sai sai sai ya ce ni annabi ya shigo da jama'a wurin nan na ya yi da abinci na ya ci sai na fara ya da na sai da duk kunya ya dauri na da da abinci na ba shi na da na ya da na da ba sai shi wannan wani na da ni ne ni ne da ni da kai ba za mu kana hada ido ba har abada sai kai ni na ya da ni ne sai mu zo mu Muhammad ne ne wannan ne Muhammad ka ce ka bai maka da addini da addini na bai maka da addini da addini ka zo maka da addini ko sana ya zo maka da addini ko sana da rana da yawan nan da maka bai da da ya haka sai wannan ubani yace yace ma annabi ubani yana ce mahallari ta gani nan ko yana ga mahallari fayil ina nan ina kiwo wani ina ba da dawa da abubuwan ni na kushe ba sai yana ce mahallari a nan yake yi ko ruwa da ni yi ko ruwa da ni kula da ruwa ya ji mana sai ga shi an samu an zo da mahallari ni kaɗai na kashe ni ba ni shi ne kashe a nan kula da ruwa ya kashe shi kuma wancan aka samu su da ya yi abin da ke kashe shi shi ne aka ce ranar da wannan lalin da ke ci da hannu ga shi kamar ya samu ba'a amma matsiya ne a wani warwayo na halar ya mai da shi a layin dangi sai ya ci da yaron sa da lamar yana da dama wata masurar na sa a yau mai kiyamati ya kone yana cewa ya laifari wayo ni kaina da za a ce ni in zaka kuma a wasu sabila da na ta hanyar annabi ne na kama ta rike ilan guda ya wailaci kai tona alimu ni wannan an yayi an ilafa wailaci ma'ana hu halkaci wani hu halaka ne laita ni da ni a ce ni lam annabi fulanan qalila da ban yi ubayyin nan qalilan aboki ba laqad azallani an zikri wallahi ya fashe ni gaban alqur'ani bayan ya zo min ya ambata ni a imani ya mai da ni gaban imani ƙara ta ala Allah ta'ala ce wa kwana shaitan lil insani qatula shaitan alkafir kafiri ya kasance mai zabarwa ga mutum ya an ya turkahu ya bashi wa ya tafarra minhu ya kubuta daga gare shi inda baya da kucin mala'i
وقال الرسول يا رب إن الذين تركوا هذا القرآن وهذا القرآن وكذلك جعلناه بالذين أكبروا من المؤمنين وكذلك ربك هاديا ونسيرا وكان الذين كفروا لا تنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نستدل به هذا وأننا تركنا
نعم وقال رسول منظور النبي محمد يسير يا رب يا أمنينا إن قومي قريشا hakika mutane na ƙorishiyawa idan hazu sun rika halar ƙur'ani wannan alƙur'ani da ta yi komin da shi mahajuran abin ƙauracewa matukan ƙara da ala allah ta'ala ya ce wa kazalika haka nan da anna kama da anna laka abuwan kamar yadda muka sanya maka abokan gaba min mushriki kawmika daga mushrikan mutanenka da anna li kulli nabiyyin mun sanya ma kowane annabi aduwan abokin gaba min al-mushrikin daga mushrikai don ga ya rasulullah ban sirrin kai hakuri kamar yadda su ban kai hakuri kama sabab wa kafara rabbika hadiyan ya ji ubangijin da ya shirya wani da gare ka wa nasiran mai taimako na asirin da tara a daika bisa abokan gabanka wa qalu alladhina kafaru wadanda suka kafin sun ce ma'anin gaba da Allah sun zira yayin Qur'an me yasa ba a saukan ma'allaka da qur'ani jumlatan wahidatan jumla gabani wa kan tawrat wal injil wal zabur kamar da aka saukar da taura gabani ya aka saukar linjila gabani ya aka saukar da wura haka qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kan sallahu mun saukar da shi kazalika haka nan ai mutafarriqan alman rarrabawa min sabbin da bihi mu'alaka dun mu karbabi zuciyarka nuqawi karbaka ورتلناه وكرنا ترتيلا كالجروى أتينا به شيئا بعد شيء muka zo da shi wani bayan wani wani kudaden da sun sauci da tasiri don sauwakan fami mai canza shi Allah subhanahu wata'ala da yake yana son annabi na kuma annabi bai kawo mana Qur'ani gaba ɗaya ba sai da aka shekara ashirin da uku ana kawo shi shekara goma sha uku a Makka shekara goma a Madina amma in an lura waɗancan da aka saukar gaba ɗaya ba a cika haddansa ba sai alƙur'ani subhanahu wata'ala da ya kawo su sai ce inna wa laqad yassalna alqur'ana bizikr fa hal hum min dhikr shi kuma annabi na yi gaba su da za rana wa fasiri qur'anahu inna alaina jama'u qur'anahu sun sa aka ce ai annabi yayi daban da sauran bisa aka kawo alƙur'ani a hankali a hankali don mu zane bisa aka ce komi alƙur'an su da shebani wanda an yi na rahmani na'am sunan wani da aka zai da mutum yin wani kwarantar na tafsira wala ya tuna ka bi masalin sannan kuma alƙur'ani nan yana jira ba za su kama ga wani misali ba fi fi ibali amurka a cikin ɓata lamarin ka inna dina ka fil haqqi sai mun zo muka da gaskiya a dali mai dunkulewa na gobare shi wa asana tafsira mafi kyan bayani wanda zai da su ne waɗannan yusharuna da ake tare su ala wujuhi bisa fusakun bisa kuna ana kora su ila jahannama zuwa wajen jahannama أولئك أهل جهنم شر مكانا في من شر هو جهنم وأضل من بعد سبيل الجبل في أعمال دليل من كريم الولد وهو كفر من جاهل ولقد آتينا
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه وزيرا وكنا بهذا القوم الذين كذبوا بآياتنا فدخلناهم تدبيرا وقال إنما كذبوا بها أولادهم وذكرهم بذات الآية وأعتدنا لظالمين عذابا أليما
ولقد آتينا موسى الكتاب عزيزا مبينا عليه موسى للدائم التوراة وجعلنا معه أباه هارون وزيرا من بين الأمور تعالى الذي هارون علمه وزيرا معينا ميل مكوكبه shi kowane annabi akan kawo shi waziri amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni wazirai na guda ko ne Allah ya bani biyu a sama biyu a kasa biyu na kasa abubakar da umar wazirai na sama jibrilu da mika'il to shi sa idan Allah yana nufin zai ba zai ba masa waziri abu a zai da mutum sai ta masa waziri tsari in ya tuna ya taimaka mashi in ya manta ya tunatar da shi in zai aiki ne zai ya taimake shi idan ko ba wani wannan ne sai ya sa musu mummuna ta magana ta ranar ne yadda aka ba annabi Musa Haru da ya zama wazirin sa ni Allah ya bani wazirai guda hudu biyu daga mutane biyu daga mala'iku da makasar Musa ba a ina yan idan ba su zuwa makunna muka ce ita ba su da ne idan ba su zuwa mutane الذين كذبوا بآياتنا وانتقلت آيوهم المؤمنين للدعوى فرعون يهود أجلنا وذهب سكتبي لأنه موسى لأنه هارون إليه يلقى غريب الرسالة كمنزل وكذبوهما سكتبيتا ودمرناهم وكهلكت تدميرا وهلكناهم بلادا واتلك أبت قوم نوح متنزلوه لما كذبوا رسلهم سكتبيتا منزلين من الذين ذكرت وانتموها عتبيون لتور نفسي إن الله لقوى كمن لي أجل ذكر ونسوه وكأنه رسول ألا يا أمتيش من ذنبه سبب يا تبي أجل ذكر فريقا من عصر إذا ملاشي رسول ودنيا سلم لمن ذنبه أو لأن أو لأن تكذيبه تكذيبه هو سوى أن كذبه الظلام karyata annabi ne karyata dukkan annabawa ne isra'ilin saboda tarayyar su umarci a cikin zuwa bi tauhidi da tauhidi da mutane zuwa suka karyata annabi ruhu wanda yake a matsayin manzannai a karakan namu muka nutsar da su rawu lamma wanda an namu muka sanya su ayatan abin lura da jihar da mutane ba da mu bayan wajen nauyin jami'i filayar da gidan karshe lahira azabin azaba a yi wa gargaɗi للزائرين الزائرين الكافرين سوى ما يجب لهم من تولي سوف أقمت في الدنيا في الدنيا وعلم أما جاء قوم هود متنا النبي هود عليه السلام وثمود من ثمود ومتنا ثم سالم وأصحاب الرس لأصحاب الرس رس لنا اسم به رسولا ونبي يعني ونبيهم الذي ذكر عن النبي شعيب وقيل عن شيخين ومن كانوا قعودا حولها suna zaune da wuraren yin banmara da suka saba ma annabin sai da rinta da su wa zuwa na da yin kuma sauran su ta rinta wa kurunan da kuma mutane bayan dare da tsakanin wancanen da kasiran da yawa ai bayan ayin wa faruwar tsakanin adawa da mutanen wannan rinta
alhamdulillah rabbil alamin ya saka ya الشيخ مالا المتكلم الشيخ مالا الثاني مالا المتكلم الشيخ مالا الكبير هذا لما ألا سافر تأثيري ألا تعالى مستفيدة ألا تعالى مستفيدة بسيرة ألا جبل ألا جبل ليا يوم ألا جبل ليا يوم ألا تفهم الموت Allah ya ji kace ni nan shek malam Abdulkadir Allah ya ji sakayya da aljanna mun martaba Allah ya kare mu lafiya Allah ya kara mu lafiya Allah ya kara mu lafiya Allah ya sa a zama lafiya a sai mu rabu gudu a ta mu kaiwa wani yana cewa ya hadarta ya halarta mata da yake zuwa sallar jana'iza
maza abin da yake a littafin biyu ya halatta maza suranta garawa shi mata ce su ko uwa ko uba su ɗaya can ne da kuma kuma amma a littafin biyu yadda muke gani a wasu sauran karatu maza su tsaya su maza wanzar da mata su tsawo a baya ba da zama biyu wasu ba wanda zama akan kuma wannan ya turo su kan ya ce malam ya zai kuɗi ga wanda take lura da masallacin mata suna dawo da mata kuma da daji iri suna da kuma yanzu a matsayin da suna kawo suna kawo da kuɗi da shinkafa da tafiya to ba da ya zai kuɗi a gare wa ya zaru ai shi aka yi an ce ɗaya ne ya ƙara wurin shiga lafiya shiga lafiya kar wani da muke shiga shiru shi ne ne su ma mata a gaya musu kar su ba su dan ta ji ba mu sai na sa kuma wani sai mutum ya yi niyya amma an ce a kawo kaza a ce a kawo kaza sun san ji hukumar masallaci ba da ita na ba kuma ya kamata a yi ƙara hukumar masallaci sun ji ma wanda su kuma ba zan da ya ce.
a haka bakalla wannan yana cewa menene misalin zakka a wannan shekara kuma ya sake cewa nawa ne zakkar naira dubu ɗari kuma za a iya dole zakkar nan a ba mata to shi wanda kamar yadda yake canji ko da shekara da mabuta bankuna na san ya ne daya da dubu ɗari uku da dubu ɗari da tamanin kana da su misali da kayan kai ko wani dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar ko wani naira dubu ɗari dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar shi ne da kan kowane naira dubu ɗari biyar mata ai su ne raunana musamman in kana da mata ya kuwa da zama ya kuwa da zama kuma da cikin zama ne ne da to sai ka aika musu da zarkan ka ba na maza ka ba mata in matan ma kun yi wa gaba su ne su ne su ne
aka magana wannan yana da motoci ne guda hudu kuma duk shekara to ya ga ya fito da zakkar su haya yake da kuma haya yake to ainihin tsarin ainihin mota ita mota ba ta zarkan mota ita kanta abin da take tarawa da yake gudana saboda idan ta tara kuɗin da yake jiya da yake irin din nan sun shekara ko abin da yake tara shi ne ne da rabin nan da aka ce ba daga nan ne ya fara amma in ne ya zo ya hawa kai da ya da mutu in ne ya da yi wata a kai a kai da ya da mutu da kawo da wasu saboda abin da motocin su faɗa a shekara sai ka tattara ka ga ina da kaza sai ka je ka mai wannan
aka magana wannan yana cewa masu malamin yan kuɗi a kan wa'anda al'adar sun ne suna bakin shagon su ne suna kasuwanci yan kasuwa to a kowace shagon su suke sallah ba su zuwa masallaci su gudan ne a yau kuɗi a gare da yawa hada masu bira a kowar gida da mutane ba zai ne masallaci ne ga kan nan kuma ana samu mako da gida a yi sallah ba ma a da yi wada da na yi gida da masjidi illa da masjidi kuma ba a yi babu sallah da makocin masallaci ne a masallaci mana babu sallah mai cikakkiyar lada mai cikakken karkuwa a makocin masallaci ne da masallaci ba wani bangana ne a shaɗu Allah ya rana yi mawa wa ta rasa Muhammadu Rasulullah da mata ya yi da ke musamman wani da ya ce sallah ba sai sallah da ba amma da ke ba kuma da abubuwan da ake nema a dare da za ka iya bayan kanka ba kana sallah ba sai sallah abin da ke kamata ka yi ko zai wuce ba da Allah ko an kuntani da azan bai wuce wanda wanda sallah ya sami Allah to in kai za ka wuce kana ganin mai sallah da wuce za ka sallah to shi mai sallah ya wuce a kan hanya ba sai ne yanzu mutar da yake wa mutar ne ta Allah idan ba wurin wucewa sai na ji shi mutum ya wuce a wuce sallah da ba kai ba Thank you.